اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna neman Allah ya kare mu daga kurakuranmu da laifukan kayukanmu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wasallam bayan haka ‘yan uwana musulmi a wannan masallaci mai albarka muna shaida muku cewa mafi gaskiyar zance shine zancen Allah mafi girman littafi a duniya shine littafin Allah mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar Allah mafi kyawun abin koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi munin al'amura shine kirkirarrun abubuwa da aka kawo su wanda shari'a bata san da su ba kuma suka zama bata a cikin addini ɗan uwana musulmi addinin musulunci addini ne da ya kula da masallatai gina masallaci raya masallaci ba addinin da ya kula da shi irin addinin musulunci shi yasa duk inda ka samu musulmi to za ka ga ya damu da masallaci kuma yana farin ciki in ya ga masallaci don masallaci wurin neman aljannar mutanen gari ne duk wanda yake so Allah ya bashi aljanna to za ka ga ya himmata da zuwa masallaci da miƙa buƙatarsa zuwa ga Allah haka za mu baro ɗakunan iyalanmu da matanmu mu zo a kira mu sallah mu shiga masallatanmu mu yi sallah mu yi ibada mu yi addu'a mu roƙi Allah mu saurari hudu ba muhimmancin masallaci baya ɓuya a musulunci na farko dai duk wani gari ƙashin gadon bayan kowane gari na musulmi shine samun masallaci na juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo zai je yaƙi a lokacinsa sai ya tsaya a wajen gari da daddare yake zuwa sai ce babban dalilin da za mu gane garin nan akwai musulmi idan mun ji kiran sallah da asubahi idan ya ji ana kiraye-kirayen sallah a garin an ruɗa garin da kiran sallah sai ce ta wannan na musulmi ne in ya ji ba kiran sallah to sai ce wannan garin ba na musulmi ba ne don haka mu sani cewa alamar musulunci alamar musulmi suna da izza ta musulunci alamar musulmin gari ba za su bari arna kafirai nan gaba su zo su ɓace musu garinsu ba shine ka gansu sun raya masallaci sun gina masallaci ‘ya'yanku suna da haƙƙi a kanku ku gina musu masallaci jikokinku suna da haƙƙi a kanku ku gina musu masallaci matanku da suke cikin gida suna da haƙƙi ku yi musu masallaci a rinka hudu ba duk sati su rinka jin mai Allah yake faɗa. da aka ku sani ƙusbatul balda masallaci shine gari in gari ba masallaci ya ci baya za ka iya tarar da gidan kiɗa da gidan rawa da gidan sinima da gidan kaza a gari ana kashe kuɗi samari suna cika amma babu rayayyen masallaci wannan abin ciwo ne da bakin ciki kwarai daga cikin ummatul islam masallaci shine baitul umma gidan al'umma nan shine gidan mu inda Allah zai dauke ni raina a gidana sai inda ina da zabi sai in ce Allah ka bari ina cikin masallaci ka dauki raina kuma shine abin shaida wa mutumin kirki duk mutumin kirki na gari zaka ji ana cewa shi muke sallar juma'a shi muke sallar a nan masallaci shaidar mutumin arziki yana da alaka da masallaci iya dabdala da masallaci kuma shi ne almajma'ul akbar mahada babbar mahada yanzu ba na ji akwai wani taron da za mu yi a garin nan duk wannan jama'ar masu daraja mu iya tara su wallahi ba mu isa ba wallahi ba mu isa wani ce kai ina da uzuri kai ni zan tafi kai ni ba da lafiya kai ni gari zan tafi amma yanzu ka duba me ya hada ku Allah Allah dan Allah kuka hadu da haka masallaci shine sirrin haduwar jama'a ko wani abu ake so a yi a gari ko wani sako mai gari zai isar in an zo sallah sai a faɗa sai ka ji an ce ai a masallaci yau an sanar da wani ya mutu ko ta'aziyya ko mutuwa aka yi a garin nan ku kawo gawa ku yi sallan ku sallace ta a nan masallacin juma'an ku ya fi ku sallace ta a kofar gidanta a ce wani ya mutu jama'ar gari duk za mu rinka sallar gawan mu a nan kuma har sallar idi za mu yi a gurin nan insha Allah bi idinillah har sallar idi ga fili muna da shi fankace ce da ‘ya'yanmu da jikokinmu da mata kowa a zo a yi sallah yau alheri ya zo wannan unguwa ta madaka garin madaka kuma ina shaida muku daga ganin masallacin nan sai kun ga albarkar da zai sauka a garin nan insha Allah musamman ma yanzu birane suna shigowa ‘yan birni suna shigowa suna yin noma ai yanzu zaka ga wani attajiri zai ce kai bari zo ga masallaci kusa da na rinka zuwa ina dan dauki kewa ni ma da ina da kuɗi da na zo na zan taba gida a garin nan wallahi albishirin ku mutanen wannan kauye mutanen wannan gari ni kam ina cike da yi muku murna da farin ciki yau wallahi tallahi wani abin alheri dab da ramadana ga masallacin juma'a ko kam da manta da yajinta da tattasanta da tumaturinta da komai ɗinta komi lakab masha Allah abu ya yi daidai ko rana ta yi mutumin garin nan ya zo ya zauna a masallacin nan bayan azar ya dawo daga gona ya zauna ya huta aka yi la'asar aka ɗan yi faɗakarwa ya tafi gida ya buɗe baki ya ka gani alheri ya samu mun gode wa Allah mun gode wa Allah ya Allah ka saukar da albarka a wannan gari ta dalilin wannan masallaci da haka masallaci shine baitul umma manzo Allah ya ce Allah ya faɗa inna awwala baitin wudi'a linnas gidan farko da aka fara yi wa mutane kai gida ba gidanka bane fa gida gidan Allah shine gida to gidan farko da Allah ya ce a fara yi shine ɗakin Ka'aba shi a wajen Allah ɗakin Ka'aba masallacin nan na Makka shine gida a wajensa lalladi bi bakkata bakka ana nufin makka yana cikin sunan da kin makka bakka kamar yadda ƙur'ani ya fada an sanya masallaci ne ya jama'a don ibada ana yin masallaci ne don ibada sallah karatun ƙur'ani zikiri salatin annabi ɗaura aure ha wani abu duk da ya shafi ci gaban al'umma wani taro na jama'a zuwa ya masallaci ce jama'a garinmu kaza garinmu kaza ku bauta wa Allah a masallacinku sai Allah ita saukan muku da nutsuwa yanzu sallar juma'a nan da muke yi da mala'iku muke yi ya zo a hadisi sahihi duk masallacin juma'a da safe da sassafe mala'iku suke zuwa Allah yake tura mala'iku su zo su cika a masallaci ya ce ku rubuta mun waye na farkon zuwa waye na biyu waye na uku wallahi duk masallacin juma'a annabi ya ce akwai mala'iku a bakin kofa suna tsaye suna kallon wanda ya zo ana ta rubuta duk satin duniya sai ya mutu mutum za a ce ya Allah wannan yana cikin masu zuwa sallar juma'a da wuri a gari kaza ba za su daina rubuta ba sai liman yana hawa munbari yana assalamu alaikum jalasu yastami'una zikra wa tawu suhufa sai su zauna su ma su rinka sauraron huduba sai su nade takaddun su in an gama sallar juma'a sai su koma wurin Allah su kai takaddun su kullun juma'a haka annabi ya ce ayi kaga wannan yana nuna mana me muhimmancin mutum ya rinka zuwa sallar juma'a da wuri dan sunansa ya shiga cikin lissafin sunan da mala'iku suke rubutawa haka manzon rahama ya faɗa alaihi salatu wassalam Allah ya bamu ikon raya masallacin mu na juma'a da zuwa da wuri mu saurari hudubobi da za a yi rinka gabatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina abin da ya fara yi masallaci Uba kowa ya san masallacin Uba duk wanda ya je umra kafin ya shiga madina a ƙuba ya tsaya ƙuba ɗin iya tsayawa abin da ya fara ya ce masallaci ya gina masallaci shine ake cewa masjidu ƙuba har zuwa yau kamar ya masjidu ƙuba masallacin ƙuba manzo Allah ce man tatahhara fi baitihi thumma ata masjidu ƙuba duk wanda yayi alwala a gidansa ya tafi masallacin ƙuba ɗin nan da annabi ya fara zuwa ha لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين wannan masallaci mai albarka annabi ya ce duk wanda ya je ya salla a cikin raka'a biyu za a ba shi ladan umra yana gama 'yan kwanakin da ya yi a masallacin uba sai da ƙarisawa madina ya shiga madina ya ce ba zai je ko'ina ba sabai suna ta kama taguwarsa wannan ya ce gidana za ka sauka wannan ma ya ce gidana za ka sauka annabi yana cewa taguwarsa ku kyale ta da uha fa innaha ma'mura ku kyale wannan taguwa tawa Allah ne yake bata umarni ita ta san inda za ta tsuguna da ta je sai ta durkusa ta tsuguna a wani guri sai annabi ya ce hunal masjid anan ne za a yi masallaci abun mamaki sai aka tarar da masallacin inda za a yi din fili ne na wasu marayu fili ne na wasu marayu guda biyu sal ku gaya mana nawa ne kudin gurin nan zamu siya zamu yi masallaci wannan masallacin madinan yau da kake zuwa kake ziyara filin wasu yara ne marayu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suka ce ya rasulullah suka ce ina mu ina sai da gurin da za a yi masallaci yace sai mun ba ku kudi suka ce ya rasulullah mun yafe mun yafe ai masallaci malam mutanen nan suna samun lada suna samun lada malam kaji yanda ake taimakon masallaci taro suka ce ba za su iya ba da kaina in ce wallahi kullum zan zo in share masallacin nan bayan in shayi kowa ya bacci zan zo in share da asuba a zo a tarar da shi tas ni kuma abin da zan ba wa Allah gudunmuwa kenan na rantse maka da Allah in Allah ya karbi aikin ka sai dai ka ganka aljanna tsuddum to in ka ce ma wani zaka biya ya share ai ka zaka kawo kudin tunda masallacin garin ku ne ka zo kana tara kuɗi kana tara kuɗi ka share mu akwai masallatanmu a Kano wallahi matanmu muke tura suna sharewa ran alhamis sai mu kori kowa bayan la'asar sai mu ce matanmu ku je a rufe masallaci duk ku share shi ka san mata da ke shara to duk za a iya wannan duk hanya ce ta rage wa kai nauyi da wahala yanzu rayuwa ta yi tsada abinda duk zai iya kashe kuɗi in zai iya yin sa na yi shi kawai wuce wurin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gina masallacinsa a ladan sallah ɗari biyar waɗannan su ne manya-manyan masallatai guda uku a duniya wanda ya halatta kai biza ka buga jirgi ka je kurin ka gansu don kai raka a biyu ka dawo garin ku masallacin makka masallacin madina masallacin baitul maqdis yan uwana musulmi an yi masallaci ne don ibada an yi masallaci ne don koyar da ilimi babban jami'ar farko university ta farko a musulunci shine masallacin annabi masallaci kuma nan raya masallaci koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masallatai duk na duniya duk wani babban masallaci na duniya zaka akwai ilimi da karatu a ciki ana yin zikiri a cikin masallaci ana ambaton Allah ana addu'a mutum kullun zai iya zuwa ya zauna malam ita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana zauna a can wani ma bai san kana yi ba wani ya koma can ya zauna ya ta karatun Qur'ani wani ya ta zikiri wani ya ta tasbihi wani ya ta salatin annabi wallahi albarkacin zikiri da tasbihi da salatin annabi da kuke Allah zai kawo muku alheri ku roki Allah ina so in shaida muku akwai ƙauyuka irin waɗannan ƙauyukan ba nesa muke da su ba bai fi tafiyar awa ɗaya awa biyu ba wallahi zaman ƙauyukan ya gagare su Allah ya zarabe su da barayi sai ka gaba abin da suke da shi haka kullum sai a zo a bunka musu wuta a ƙauyensu ai ta kashe mutane ana goya su a babura ana tafiya da su daji ashe muna buƙatar mu haɗu mu rinka yin addu'a a garin mu kar mutum ya ce ha ai nan kaza kaza yanzu malam mai fari hudu ba yake ce mana wannan masallacin fa bai da bambanci da masallacin sarki da yake cikin gari da babban masallaci duk ɗaya ne masallaci a wajen Allah da haka ku zo ku rinka addu'a kuna roƙon Allah akan buƙatunku ku in an yi darasi a ɗaga hannu a ce Allah kawo albarka wannan gari Allah kawo alheri wannan gari Allah sanya mana tarbiyya ta kware akan yayan wannan gari kuma da masallacin wato wata hanya ce ta rayuwa mai daɗi mai inganci da za ku inganta rayuwar iyalanku da kanku a masallaci ake samun ainihin wato falalar ubangiji manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi majjama'a qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su taɓa haɗuwa a cikin gida daga gidajen Allah ba masallaci ya tuna kitab Allah suka zo suna karatun Ƙur'ani matukar mutane suna karanta Ƙur'ani a cikin masallacinsu wa ta dara sunahu bainahum suna yin darasinsa a tsakaninsu illa na da alaihim sakina face sai Allah ya sauka musu da nutsuwa in dai kuna karanta Qur'ani a masallacinku insha Allah bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya sauka muku da nutsuwa da kwanciyar hankali wa ghashiyatuhumur rahama kuma sai rahama ta lullube ku wa haffatumul malaikatu malaiku za su kewaye ku akwai alherin da ya wuce malaiku su zo su kewaye ku wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah zai ambace su a cikin wanda suke tare da shi da haka insha Allah ta'ala zamu kawo akwatuna da zamu bubbuga zamu saka Qur'anai a nan masallacin wanda za a zo an duk wanda ya shigo kawai ko da azumi ne ko shi ya dauka ta karanta inda ka iya ka karanta insha Allah da yardar Allah tabaraka wa ta'ala a masallaci ne zamu koyi rayuwa malaman da za su rinka mana hudu ba su rinka koyar da mu da darasi da za a sa anan za a koya mana menene rayuwa mu musulmi fa muna koyan hakikanin rayuwa ne a cikin addini wallahi bature bai isa koya mana rayuwa ba wallahi ma farrabna fil kitabi min shay'in qur'ani yace ba abinda muka bari ba abinda bamu yi bayani ba da haka a masallaci ne za a zo a koya mana rayuwa ta musulunci rayuwa ingantacciya mu koyi ilimi mu san Allah a cikin masallaci daga cikin masallaci ne na ta'allamul akhlaqil jamila kyawawan halaye da ɗabi'u na ƙwarai duk wanda yake zuwa masallaci za a koya masa girmama na gaba a masallaci za a koya maka bin iyaye a masallaci za a koya maka kula da hakkin iyalinka a masallaci za a koya maka kula da zuwa jam'i a masallaci za a koya maka sata haramun ne a masallaci za a koya maka sata wato zina haramun ne a masallaci za a koya maka ka rinka zuwa kana ibada kana gala kenan dukkan wani abin da zai kai ka ga halaka da tabewa duk a masallaci ne Allah tabaraka ta'ala zai sa malamai su karantar da kai kar kai wasa a masallaci za mu koyi adabu suhba ladabbai na abokantaka da zamantakewa dan nan ne za a koya mana hakkin makoci akan makoci amma wallahi kana zaune a bakin titi ba wanda zai koya ba in ka je hira a wani ƙauye wallahi ba wanda zai koya ma amma a masallaci a darasi za koya ma adabu sohoba makoci ya zauna lafiya da makocinsa al-ukhuwatu wal jiwar yan uwantaka in zama dan uwanka zama dan uwana saboda muna haduwa a masallaci a masallaci ne za mu san girman na gaba da mu a nan ne za a ce maka duk dattijon da yake gaba da kai mai furfura ko wanda ya haife ka ka girmama shi a masallaci ake koya wannan abun ma'abuta falala masu girma a gari wanda Allah ya ba su daukaka da daraja ko ya ba su mulki ko ya ba su sarauta ko ya ba su abin duniya a masallaci za a gaya mana musansarar matsayinsu kuma a nan ne za a koya mana mu ajiye duk wanda ya cancanta a inda ya kamata mu ajiye shi a masallaci ne za a koya mana ainihin wato ya za mu rayu da junanmu ya za mu yi haƙuri da junanmu idan wani ya bakanta maka ya za a yi akwai hadisai masu tarin yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu akan gina masallatai kuma Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana kamar yadda manzon Allah ya mana bayani a cikin hadisi an bani abuwa guda biyar ba a ba wani ba bayan ni rusutu bin ru'bi an taimake ni da tsoratarwa tsoratarwa anan manzon Allah a matsayinsa da darajar sa malam idan zai tinkari wani gari nan da wata daya wallahi duk sai sun tsure za su yi ta hada kaya suna tsoron Muhammadu zai zo Muhammad kafirai masirata shaharin yana da kwarjini wata guda kafin ya je musu wallahi duk sun ture sun tsorata shi kadai Allah ya bawa wannan yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura yace ni kuma an sanya min kasa ta zama masallaci ne kuma wurin tsarki da nan gurin malam fili ne nan da noma ake da kaza ake da kashi ake da me ake amma yau gashi Allah ya mai da wannan guri gurin sallah kuma masallacin nan za a yi ta sallah a cikin sa har tashin alkiyama duk haka za mu mutu mu tafi mu bashi wallahi ƴaƴanmu da jikoki da tattaba kunne su za su su raya nan gurin ba mamaki masallacin ne ya zama ni kanta mai mun masallaci iya ganin ka a kewaye na lokacin duk gurin nan ya zama gari mu yanzu mun yi iya abin da za mu iya yi amma ƴaƴanmu su za su ci gaba da jikoki ƴan ƙananan yaran da muke gani su za su rike wurin amma mun asasa alheri mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salah kowane mutum cikin al'ummata da sallah ta riske shi to ya je ya yi sallah duk inda sallah ta ainihin wato same shi ina kwadaitar da ku manzan Allah yana faɗa sallallahu alaihi wa sallama mun bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci bana Allahu lahu baitan fil janna sai Allah ya gina masa gida a gidan aljanna alƙawari ne duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a gidan aljanna da haka ku yi kwaɗayi masu hali attajirai masu kuɗi da masu rufin asiri da talakawa ku yi karo-karo ko ba ku gina masallacin ba ku raya masallacin duk abin da masallaci ya bukata ku rufa kanku asiri ku yi shi kan musulmi ya zauna ya naɗe hannu ya ce yana jiran sai wani ya kawo mai taimako akan masallaci ga albishir ga wanda ya gina masallaci gida guda za a gina ma a gidan aljanna annabi ya ce gidan mumini mutum ɗaya za ka gano shi dogon gida kamar tauraro za ka hango shi daga sama har ƙasa din nasa ne faɗi iya gani duniya guda na mutum ɗaya ne aljanna ba ta da iyaka girmanta ba a san faɗinta ba wane wannan duniyar da haka ku gina masallatai a inda ba masallatai ku raya masallatai a inda babu ainihin wato masallatai kuma kun ji annabi ya ce man bana lillahi ka san wannan abin da nake nunawa masallaci na Allah ne masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi masallatayya na Allah ne da haka mutanen garin madaka muna shaida muku wannan masallacin na Allah ne kuma naku ne halak malak ku sakata ku wala ku duk abin da za ku yi a ciki kayan Allah ne kayan Allah kuma ba wani wanda zai hana ka ibada a ciki kawai sai dai in ka zo da son zuciya ka zo da wani abu ba daidai wato dole akwai jagorori da shugabanni su kuma su ne za su ce ayi ko kar ayi amma masallaci ba ko mutum ɗaya da muka masa shamaki kowa ya zo ya sallah kowa ya zo ya ji karatu gidanka ne naka ne ga rijiya ga bohol ga fili ga komai da komai muna nan in Allah ya taimake mu gurin nan za mu kewaye shi za mu ƙara katafariyar makaranta duk ɗan garin nan ba sai ya je ko ina ba a zo a yi karatu da safe da rana duk kowa ya zo ya samu ilimi daga nan har jami'a Kano za ka tafi in Allah ya so ya da yaddar ubangiji albarkacin wannan masallaci ai an sa dan ba abinda muke bukata muna so mu ga kamun ludayin mutanen garin yaya za su rike wannan din ko ba za su rike shi ba za su kimanta shi ko ba za su kimanta shi ba da haka yan uwana masallaci na Allah ne masallaci na gidanku ne tunda ku ku bayan Allah ne to kenan wannan kaya naku ne gaba ɗaya babu gudu babu ja da baya ku zo ku raya masallacin ku ana raya masallaci da zuwa sallah ana raya masallaci da karatun Qur'ani ana ya raya masallaci da ibada kar a zo a gina wannan katafaren masallaci da aka kashe miliyoyin kuɗi a ciki miliyoyin kuɗi wallahi ku zo ku bar shi ya lalace bari gaya muku wani abu da ba na so na faɗa amma zan zan faɗa wani attajiri ya taɓa gina wani masallaci a wani ƙauye attajiri ne ya gina ya zo ya danka mai unguwa ya ce ga masallaci mutanen gari aka yi ta godiya Allah saka da alkhairi bayan shekaru aru aru sai ya samu kariyar arziki sai ce to bari ya zagaya ya ga masallacin da ya gina a wani gari ko ya dan ji daɗi ya tuna cewa lokacin da yake da wadata ya yi wa Allah aiki malam da ya zo masallacin bai gane shi ba ya mutu ya lalace fanka ta karye an sace wasu fankoki an fara ɓare silin ɗin mutanen garin wasu ba su da kirki ɓarayi ne banɗakin an mai da shi bola banɗakin masallaci mutanen garin a nan suke zuba shara bishiyoyi sun girma ba a gyara su aka sare su ba guri ba tsafta wahala fanka ɗaya tara tana yi a kusa da liman ya gagal ya gagal ya gagal ya gagal gatan da suka yi masallacin kurtu sun dai kawo irin kurtun tobar da ya hudun nan a jere kafet ɗin wasu sun sace sun kwashe ba a kula da shi ba saboda me kowa yana jin cewa ba kwaban sai yasa a ciki ba kuma aka samu raunin imani ba a kula da shi ba sai mutumin ya samu mai unguwan ko dagacin sai ce ranka dade Allah saka da alkhairi mun yi aikin alheri shekarun suka gabata masallaci kuma a bani makullin sa na karbi kayana na fasa zan sayar da shi daman jari na ya kare zan sayar da shi zan sashi a kasuwa insha Allah zan je in gina dan karami a kusa da gidana da zan kula da shi tunda ba za ku iya kula da shi aka buga aka buga aka je wajen hakimi aka je wajen yace wallahi na fasa yace dan shekarun da aka yi ana samun lada Allah sa mu albarka wannan ku tunda ba za ku iya riƙewa ba har aka mai damu masallaci gidan banɗaki na ku cika shi da kashi ya cika sannan ku zo ku zuba shara ya ce iya wulaƙanci ya ce ɗakin Allah ne mala haka aka yi ta tafka rikici da mutumin nan mala akwai mutumin da ya mutu fa ya gina masallaci a gidansa ya mutum ya'yan suka ce ba za mu iya kulawa da masallacin ba suka ce a raba shi cikin gado mutanen unguwa suka ce dan Allah a taimaka suka ce ai na gado ne wallahi haka aka raba masallacin na cikin gadon wani wani yaro ya ce inda mai saya bismillah in babu kuma zan bude shago a cikinsa duk a ƙasar nan aka yi wannan abu kuma hakan aka yi aka rasa waye yake da halin da zai siye shi yaron nan ya rufe ido ya cefanar da gurin nan wani ya saye shi bai da shi shago masallacin da ake sallah ya dawo shago wallahi wannan kaɗan ne daga cikin hali na mutanenmu ga ƙazanta mutum ya zo ya ga guri an filas ce an sa fenti an yi wannan an yanzu wannan masallacin naku daga nesa za ka hango shi fari kal ga shi nan fari alhamdulillah haske to mutum ya zo ya atishawa masallaci kacau sai ya samu jikin gini sai ya goge in ya cire ta sono sai ya faki idan mutane sai ya liƙe shi a gefe ko mutum ya zo ya ɓare gyaɗa sai ya sa shi a masallaci ko ya ci ya ledan fiya wata sai ya jefar a cikin masallaci ko ya ɗauko takalminsa da kashi a jiki ya kawo cikin masallaci ko in ya samu dama ya ɗauke tabarmar masallaci ya gudu da ita sata a masallaci ka shiga uku akwai masallacin da aka naje wa'azi aka ce malam malam sai dai ayi addu'a ayi wa'azi me ya faru ce wallahi barawo aka kama ladan ne wata rana ladanai ka san suna fitowa da wuri irin karfe hudu hudu da wani abu ya fito sai ya zo ya tarar da wani ya karye a cikin tsakiyar masallaci ce a'a yana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah ya duba ya ganshi a kare ya da ya duba malam sai ya ga duk ƙur'anan masallacin a tare sun baje a gudun inda ya kare sai ya ga ashe fanka wannan fanka zai sata kaga wannan fankar to ba tsani ya rasa yadda zai saci fankar kuma tsawonsa bai zai kai ba ka san me yayi sai ya tattaro ƙur'anan masallacin sai ya hau ya taka ya fara kwance farfela ɗaya ya juya zai kwance ta biyu sai ƙur'anai sai suka zame furut yana faduwa kawai sai kuma ya kare ya kuma kasa tashi kai fanka fanka ta masallaci shi ba bai kawo ba irin masallacin gari na ƙauye haka yana ganin ai galala ne kayan banza ne mutane suka suka ce kai kwam Allah ya tsine maka albarka kowa ya zo sallah shege ku bashi a wurin Allah ya la'ance ka wani ya ce ku ja dan iska ku zubar da shi gefen masallaci barawon banza barawon obi ba albarka a rayuwa to mala akwai su wanda ba su da aiki sai satar masallaci su zo su saci takalman mutane a masallaci wani ya saka caji a sace wani ya ajiye kaza a amplifier masallaci a faki ido a zo a dauke ta loudspeaker masallaci a sa tsani da daddare a sace ta daka ku jami'an wannan gari dukkan ku kowa dan hizba ne kowa dan agaji ne ku kula da masallacin ku ku tsare masallacin ku kar wani abu ya fita ku sa ido a kai ku tsare wanda bai kawo ba bai isa ya cire ba ku kula da wannan wajibinku ne kowa mai gadi ne ba wani wani mai gadi ne kowa mai gadi ne na masallaci da kaji kararauce kai waye wannan ne ka fito ka bi shi da kokara daga nan har kasuwar kuka ka rafke mana shi da ƙarshe abin da zan tsaya a kai shine abubuwa kamar haka na farko sunan wannan masallaci masjidul ansar masjidul ansar abin da ake nufi da masjidul ansar ansar lansara mutanen madina da annabi ya taho daga makka su suka karbe shi suka yi mai bakunci da karamci suka girmama shi daga kano na taho ni ni ne sila da sababin gina wannan masallaci da haka mutanen garin nan na madaka sun mun karamci sun karbe na hannu bibbiyu sun bani gona ina nomawa don haka saboda karamcin da aka yi min sai na tuno karamcin da sahabban annabi na madina suka yi manzan Allah ake ce da sulan sara shi ma masallacin muka sa masa me masjidul ansar saboda karamcinku da karban bakinku da sakin fuskanku da alherinku abu na biyu ina sanar da mutanen gari da waɗanda suke ji nesa ba kusa ba wannan masallaci akwai 'yan kwamiti da za su rinka kula da shi wanda waɗannan na damƙa musu wannan masallaci ne a kansu ina da list ɗin nan gashi a ajiye daga nan har shekara kaza da na ga matsala su zan tambaya waɗannan su ne ciwon kan masallacin yake kansu da iyaye da 'ya'ya kuma yau za mu damƙa wannan masallaci za mu miƙa shi ga mai unguwa zuliyadaini da sunan mutanen wannan gari mu kuma aikinmu ilmantarwa karantarwa da'awa da duk abin da ya shafi wani abu na taimako muke da hali za mu iya taimakawa amma a garin ku yake ni a Kano nake ba zan iya zuwa daga Kano in ta kula da masallacin nan amma tunda ku a gari kuke to khalas hada wassalam sai ku kula da shi waɗannan su ne 'yan kwamitin wannan masallaci wanda su ne ciwon kan masallacin yake hannunsa in wani yana so ya wani abu ko daurin aure zai yi ko jana'iza za a yi ko wani abu za a yi to a yi musu magana su za su ba da dama ko da ni ba a yi mun magana ba mutum na farko a cikinsu shi ne jagoran wannan guri kuma mai unguwar wannan gari shi ne mai unguwa malam zulya daini shi ne mutum na farko akwai alhaji ado da tijo bawan allah shi ne mai gidana na farko a nan garin shi ya fara ba da gona da haka dole na an sa shi a cikin 'yan kwamiti a yi akwai malam harisu suleiman akwai abdullahi suleiman akwai malam ya'u yahaya akwai malam magaji abdulsalam akwai malam magaji dano akwai malam dan asabe mai gini akwai malam abdurrahman akwai malam usaini kamfani akwai malam isiya na hare akwai malam idrisu akwai malam lawan yakubu akwai malam yunusa hamza akwai malam abdullahi mai gado akwai malam abdullahi kore akwai malam dahiru dan dango akwai malam sunusi abdu waɗannan mutum kusan goma sha takwas Allah ka shaida alkawari yana kanku akwai wani ɓangaren kuma na biyu akwai dan uwa Alhaji Mu'azu sarkin noma Allah saka da alkhairi tsundum Alhaji Mu'azu kullun yana gurin nan ba a cikin garin ne yake ba amma yana ta zirga zirga je kaka dawo kowa ya san Alhaji Mu'azu to yana ciki alayin matasa kenan akwai Adamu Ahmad Nakari Nakari kuma shi ma mai gidana ne na biyu shi kuma shine gidan sirri na gaba daya duk kullakullan da ake yi da Nakari ake yi akwai malam ibrahim ibrahim sa'idu wannan cikin matasa kenan akwai suraja yunusa akwai magaji dahiru ko dahiru akwai ubali ya'u akwai shazali hamisu akwai lawan isa akwai sadi ahmad akwai muntari hassan akwai buhari magaji akwai dalla da haruna akwai balale haruna akwai dan audu garba akwai liti mati akwai mamman abdullahi akwai suyudi na lado akwai hassan Uh, bashasha akwai kabiru hamza akwai suleimanu magaji waɗannan a cikin matasa kenan dabarar da muka yi shine akwai ɓangaren dattawa akwai ɓangaren matasa me yasa muka zuba waɗannan mutanen saboda masallaci ne na juma'a yana da tsarabe-tsarabe da yawa waɗannan za su haɗu ne su rarraba aiki ɓangaren masu kula da tsaftar masallaci wane wane wane wane sai a dauko wani dattijo a tsumduma shi a ciki ɓangaren masu kula da sallar juma'a buɗe masallaci tayar da inji kula da laspika kaza ɓangaren 'yan agaji su waye za zama 'yan agajin masallaci saboda yanzu dai agajin da gani zuwa suka yi ai daga wani gari to ba lalle wani ya iya samun dama ba ku 'yan gari za mu taimaka muku sai a fidda 'yan agaji a ciki mutum uku hudu biyar shida goma ku ne za ku zo ko da falmaran sai mu ɗiɗɗinka muku in an yi juma'a ku rinka zuwa kuna zagayawa kuna daidaita samun mutane kuna sama mutane ruwan alwala kuna nuna wa baki inda za su kama ruwa akwai kwamitin yan agaji a ciki akwai yan kwamitin kuma taimako ko da wani ya zo ya kawo taimako na agaji wataƙila wani attajiri ya zo wuce ce ga wannan a sai kafet a masallaci ga wannan a kunna inji a masallaci a ga kaza akwai kwamiti na kuɗi ko an zo juma'a za a zagaya yan agajin nan aikinsu shine su zagaya su nemi taimako to dan abin da aka samu wannan kwamitin mutum biyar shida su za su rinka kula da kwabo da taro na masallaci akwai masu kula da maintenance in nace maintenance duk ciwon kan masallaci fanka ta lalace ku za ku gyara ku za ku nemo a gyara wani guri ya rushe a gyara wani guri ya tsaya a gyara mumbari ya samu matsala a gyara za ku wari wasu za mu zo bangaren kulawa da marayu na garin ai akwai yan uwanmu waɗanda Allah ya musu rasuwa yan garin to nan gaba in Allah ya sa masallacin ya tsaya da gindinsa za mu rinka ɗauko marayu muna ba su taimako kamar ɗinkin sallah kamar ɗaukan nauyin makarantarsu kama abin da ya shafi yi musu islamiyya da karantar da su duka da taimaka musu har ma ta kai ga wataƙila a taimaka musu da abincin da za su ci in Allah ya sa da za a yi saboda me saboda marayu ne kada wani mutum ya mutu a garin nan ya zo ya tozarta ya kamata masallacin nan ya zama wurin rufa masa asiri to akwai 'yan kwamitin kula da marayu akwai 'yan kwamitin kula da matan da mazajen suka mutu ba uwa ba uwa ba su da kowa mijin ya faɗi ya mutu a ƙauye take ita ma ba ta da dangi ya za a kula da ita duk waɗannan mutane abin da ya sa muka zuba su da yawa kenan akwai masu kula da abin da ya shafi harkar gine-gine ko da za mu ƙara gini wataƙila to za mu tuntuɓi su wane ne to ba su yawa ba da haka za ku zauna a ƙarƙashin mai unguwa ku zauna da shi alhaji mu'azu ku zauna ku tattauna ku rarraba ayyukan nan mu kuma ku ba mu shi a rubuce ku aiko mana mu sani wannan zai taimaka kwarai da gaske yanzu idan lasfika ta lalace ba sai an nemi liman ba idan an zo an ga masallaci a rufe an san wa za a tambaya yan agaji hizba ko yan agaji ya aka yi masallaci bai kana in an sace wani abu akwai wanda za mu kula da su a ciki ku ne ciwon kan kayan masallaci yake hannunku gaba ɗaya to duk inda ake a zamanance yanzu haka ake yi muna fatan insha Allah yan uwa za ku kula da wannan um, akwai limamin da zai kula da wannan masallaci kam salawat salloli guda biyar yau da gobe wannan shine mafi wahala wahala dole a same shi dole ya zama yana nan kullum sai dai in uzuri ya tashe shi akwai dan uwa a Alhaji Kamalu Alhaji Kamalu ya taba zama a nan garin tela ne sananne ne kun san shi kuma ɗan cikin karkara ne ko ƙauyuka ku. malami ne ya yi karatu ya haddace ƙura'ani ya karantar a manya-manyan garuruka Allah kuma ya ƙaddara yana wannan guri so mun nemi alfarmarsa muka nema ya zo ya zauna a wannan guri ya ci gaba da yin sallah a zahar la'asar magariba isha'i sannan akwai wanda zai taimaka masa da kiran sallah shine malam magaji Abdulsalam Malam Magaji Abdulsalam sai kuma ladani na biyu shine Malam Ahmad Nakari Malam Ahmad Nakari a nan garin yake a nan unguwar yake ɗanku ne ɗan uwanku ne kun san shi to shi ma yana cikin masu kulawa da masallaci waɗannan mutane uku da yanzu ku muka damƙa amanan masallaci wanda za ku rinka kulawa sallar juma'a kuma insha Allah ta'ala akwai wanda za su rinka taimakawa za mu gayyato limamai a kunya a kunya ne ko ina wannan kuka a dan bata a ina ne haka sauran dai limamai za su su sa mana albarka tana akwai dan uwa malam Yusuf Umar wanda zai zo ya taimaka kwarai da gaske za mu taushe shi saboda yau da gobe akwai wahala kuma muna so nan da wasu shekaru sai mun samar da limaman masallacin nan a cikin samarin garin nan in Allah sa da in kun ba mu haɗin kai za mu yi karatu za mu yi ilimi za mu koya musu komai da haka ku za ku riƙe masallacinku ku za ku rinƙa limanci wa kanku amma bai zai yi ba limanci sai ka ba mai ilimi wanda zai iya yi saboda wannan masallacin babba ne yana bakin titi babba baki za su rinƙa zuwa watakila wani babban malami ma ya zo ya tsaya zai yi sallah ko mutanen garurruka ko waɗanda suke noma gonakin nan duk kewayen nan duk wanda yake gona a nan gurin da ya ji an kwalla kiran sallah zai zo ya sallah anan so ba mu san iya adadin mutanen da zamu tara ba dole mu nemi limamai waɗanda suke masu ƙwari wanda za su zo su ba da ainihin wato gudunmuwarsu Allah ya musu albarka waɗannan mutane kuma Allah ya taimake su ina mika godiya ta musamman a ƙarshen wannan huduba ga mutane kamar haka ba zan fasa yi musu godiya ba da fatan alkhairi a gare su kuma mu yi musu addu'a na farko dai waɗanda suka taimaka mana wajen gina wannan masallaci wanda suka fi taimaka mana wajen gina wannan masallaci mata ne akwai wata baiwar Allah Allah ya mata rasuwa satin nan ita ce na san ta bani taimako da na fara sanya foundation na bulo na ce mata hajiya ga wani guri na muna aikin alheri ta ce malam wallahi ba za mu iya yi ba na ce wallahi ni kuma na alkawari sai na gina masallacin nan bulo din nan na farko duk da aka yi da wayar sauransu ita ta bayar amma Allah ya mata rasuwa na ce mata za a buɗe masallacin nan yau wallahi malam satin da ya wuce ta rasu bata taba zuwa nan garin ba bata san kowa ba a nan kurin malam abdallah ta sani gashi yau ta yi abin alheri ta mutu to shine abin da ake ta mutane akwai wata baiwar Allah ita ma hajiya Fatima Zara ta taimaka mana kwarai da gaske Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya bata lada da kuma dai wasu abubuwan da ba sai an faɗa ba insha Allah muna fatan Allah ya sa albarka ga duk wanda ya taimaka wajen gudanar da wannan masallaci Allah ya san musu lada kabarin su suna raye da suka rasu ina godiya ta musamman ga dan uwa Sheikh Malam Umar Kore Malam Umar Kore limami ne malami ne a wannan local government ta Dambatta a wannan jiha ta mu ta Kano da Jigawa gaba daya me yasa nake masa godiya shi ban taba zuwa nan ba shi dako ne kawo nan almajiri na ne ɗalibi na ne na ce malam ina son ɗan bata zan yi noma ya ce to zo in kawo ka shi ya kawo ni ina tunawa farkon mu da shi da alhaji ado na nan garin aka kai ni wata gona can gona ta muka ta fafatawa da da ciyawa da da da matsikatu kuke cewa ko me alhamdulillah malam umar kore shi ya kawo shi ban taba zuwa nan ba shi ya kawo ni nan so ina masa godiya kuma malam umar kore shine sababin wannan alherin tunda ni kam shi ya kawo ni da bai kawo ni kaga da ban zo na gina masallacin ba da haka Allah ya masa albarka kuma ku girmama shi in kun ganshi a garin nan yana son garin nan sosai wallahi kuma da shi muka zauna ya ce malam wannan garin da kake noma yana da kyau mutanen kirki ne malam a yi kokari a gina masallacin juma'a wurin Allah ya saka ni alkhairi akwai alhaji balarabe dan batta mai gidan gona mai noma Allah ya masa albarka mun yi ta tattaunawa shi ma da shi babban manomi ne kun san shi muna masa godiya uwa uba mai unguwa zuliya deni mai unguwa tun da muka zo nan garin ya karbe mu hannu biyu Allah ya saka masa da alkhairi muka yi ta hidindimu na noma da shi da na harkoki shi ma ya zo ya zauna ya ce malam cikin arzikin da Allah ya bayar muna son wannan gari nawa a faranta min rai malam a samu mana da masallaci da makaranta na ce mai unguwa insha Allah za mu yi mutumin kirki mutumin arziki mai haƙuri mai unguwa wallahi ina shaida muku shi yayi komai da komai a gurin nan shi ya shiga da fita ya je wurin hakimi ya je wurin sarki ya samu kamfanin filaye ya samu shi yayi yace malam a zo a gina masa nace mai unguwa ba matsala ni fa bana son je ka dawo yace ga fili namu ne malam na garin mu ne ba na kowa bane namu ne malam a gina mana masallaci da ƴaƴanmu da jikokinmu haka aka zo ana aikin nan mai unguwa kullun yana sa ido ya buga waya malam ya yi aiki ya tsaya ne malam mutanen madaka muna ta jira nace mai unguwa za a yi da haka ya mana arziki ya mana alheri ya mutunta mu ya kimanta mu haka yanzu da aka zo bude masallacin nan da shi aka yi ta zirga zirga wallahi duk ba ku san abin da yake bana alheri kuma wannan mutumi ya cancanta ya zama jagora wallahi dan wallahi ina ce da muku da goyon bayansa da taimakonsa da agajinsa inda ya mana kutun gwila ko ya mana wallahi da ba a gina masallacin nan ba ya ce a zo a yi kawai kuma da an yi sanyi an dade ba yi aiki ba in ma'aikatanmu sun zo daga kano masu gini a gidansa a ajiye kaya a gidansa a dabo abinci a gidansa a yi waye Allah masa albarka mai unguwa muna godiya kwarai da gaske masallaci kuma yana maka addu'a da haka ya zama shine jagora shugaban wannan kwamitin wannan masallacin gaba daya sannan muna godiya wa dan uwa Ahmad Nakari yaron arziki matashi na unguwa ɗanku ne ɗan uwanku ne da ‘ya'yansa da matansa a wannan guri ba abin da zan ce wannan bawan Allah sai dai in masa godiya Allah ce miki shi na da haƙuri duk ciwon kai da damuwa zirga-zirga a je Kano a dawo malam masu Allah ya saka masa alkhairi Alhaji Ma'azu ba za mu manta da kai ba wajen yi maka godiya ta musamman da sauran dattawan gari gaba ɗaya tun da muka fara aikin nan suka zo suka kewa duk dattawan garin su Alhaji Ado da waye suka zo suka ce malam Allah ya albarka Allah ya saka mun gode mun gode mun gode daga cikin su akwai wanda suka ce Allah ya sa da ranmu za a yi sallah yau gashi Allah ya nuna muku wasu sulun su tabbas wasu kuma Allah tabaraka ta'ala ya kaddara yanzu gashi nan da su za a yi duka mutanen garin nan ba abin da zan ce muku ni kam sai ne muku kuma ya bada lada Allah ya bada yanda za a yi daga ƙarshe ina amfani da bakin ku gaba ɗaya da kuma ainihin wato mutanen da suka zo mana baki daga garuruka da ƙauyuka da yawa a motoci nan na gani duk wanda ya zo wurin nan Allah ya masa albarka Allah kuma ime da shi gida lafiya muna sanar da ku cewa in Allah ya soya da wannan masjidul ansar ladan zai rinka kiran sallah da za a hau mumbari karfe ɗaya karfe ɗaya za a kira sallah kuma liman zai hau mumbari ya ta sulmaya kudu ba har zuwa ɗaya da rabi ɗaya da rabi ko wani ɗan uzuri na rayuwa ya sa ya makara ko wani abu sauransu dai ɗaya da rabi da wani abu dai za mu tada sallah muna so mu rinka yin sallah akan kari da wuri saboda manoma su koma nomansu ba za mu kai sallah karfe biyu biyu da rabi ba ba za mu kai ta ba da haka ɗaya za a hau mambari ɗaya da rabi za a tada sallah in an ɗan jinkiri ɗaya da rabi da ‘yan minti biyar minti bakwai kun gamsu da wannan kun aminta da wannan to duk wanda yake son sallar juma'a nan ya rinka zuwa da wuri karfe ɗaya duk inda sha biyu da rabi ta yi ka har haɗo kayanka ka zo ka zauna ga fanka ga kafet za a sa insha Allah a masallaci ga komai ka saurari hudu ba a gama ga rijiya ga komai da sauransu ka tafi gonarka ka je ka yi aiki insha Allahu abin da zamu yi kenan abu na biyu muna amfani da wannan dama muna addu'a da godiya ta musamman ga mai girma sarkin Kazaure mai girma sarkin Kazaure Allah ya masa albarka lokacin da muka zo zamu ta da masallacin zamu zamu bude masallacin nan shi muka tuntuba a matsayinsa na jagora uba baya nan yayi tafiya ya bada lokaci aka zo aka zauna da shi ya ce ya ji daɗi ya ce garin nan garin madaka an yi masallacin juma'a ya ce to Allah shi albarka ya ce a gaya muku yana muku murna yana kuma godiya wa Allah na samu wannan masallaci mai girma hakimin amaryawa ba za mu manta da shi ba wajen yi masa addu'a dattijo bawan Allah shi kan da kafarsa ma sai da ya zo nan gurin ya zo kewaya ya shiga aka bude mai ko'ina aka nuna mai ƙarshen filin masallaci da ko'ina ya gani ya kada kai ya kada kai ya ce lallai alheri ya sauka a garin nan ya ce ni kuma na muku alkawari zan tafi har ka zaure zan je in samu mai girma sarki in isar masa da wannan albishir na alheri da ya samu wannan gari garin madaka ya mana kokari ya mana himma hakimi ya yi abin da ya kamata ya gade mai unguwanan sun ta zurubtu da su umar malam umar kore da su shugaba na dan bata Allah musu albarka da su aka yi ta zurubtu aka yi ta yi sun ba mu dukkan haɗin kai zaman da aka yi da ƙarshe ba zan manta da Dr. Abdulkadir Kazaure ba abokina wanda shi na tura a matsayin wakili bana gari na yi tafiya ina Sokoto na ce a je a samu mai martaba a gaishe shi kuma a ce mutanen garin Madaka suna neman izini za su fara sallar juma'a ya je gaida sarki sarki ya faɗi alkhairi ta hanyar shi dr abdulkadir kazaure ya bugo min ya ce sarki ya ce a je a gaya mutanen madaga su je su shirya su buɗe masallaci a ci gaba da sallah waɗannan sarakuna ba abin da za mu ce mu sai musu addu'a Allah musu albarka da man jihar jigawa ba ta da matsala akan harkar addini da masallaci ba ta da matsala kwata kwata Allah albarkace su Allah ya saka musu alkhairi insha Allah ta'ala ina baku hakuri da yake yau ranar budewa ne kuma dole mu yi wannan bayanai ga baki ɗaya fatanmu Allah ya baku ikon riƙewa Allah ya baku ikon kulawa Allah ya baku ikon kulawa ya Allah ka shaida mun gina wannan masallaci kuma mun danka musu dan uwa malam Umar da kai da shugaba ko kuma harkar ilimi da ilmantarwa tana hannunku darasi sa karatu menene su za su kula da masallacin garin ku kuma ku ɗauki nauyin ilmantarwa da kawo ilimi wannan gari Allah ya saka muku da alkhairi wanda ban samu dama na faɗe su ba su yi mun afuwa saboda yanayi na lokaci Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adamna wa ilaykal masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله كسني الهيري او wannan gari Allah ka sanya albarka a wannan gari Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya fitintinun da muke ji a wasu ƙauyuka Allah ka kare mu wannan jiha ta jigawa Allah sa mata albarka makociyar ta jihar Kano ita ma Allah sa mata albarka duk ƴan uwa da suka zo suka girmama mu suka mana karamci suka zo muka bude masallacin nan Allah ya albarkace ku Allah ya albarkace ku ya Allah ka sa mutanen wannan gari su rike wannan masallaci da amana ya Allah ka sa mutanen wannan gari su rike masallacin nan da gaskiya ya Allah ka sa samarin wannan gari su rungumi wannan masallaci su yi masa hidima ya Allah ka kawo mana alheri da albarka da arziki ta dalilin wannan masallaci ya Allah ka sa wannan masallaci dalilin shigar mu aljanna ne ya Allah ka sa dalilin raya wannan masallaci dalilin samun rahamar mu ne ya Allah ka sanya wannan masallaci dalilin kawo arziki ne kewayen nan gaba gaba daya ya Allah ka jawo hankalin mutane su zo su ta sallah da ibada a wannan masallaci Allah ka sa dalilin haduwar kan mutanen garin nan ne wannan masallaci da haduwar kan al'ummar nan ne wannan masallaci ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ka yafe mana laifukan mu muna addu'a ga wanda suka taimaka mana wajen gina wannan masallaci injiniyoyi da leburori ba za mu manta da su ba har ma masu kawo mana kasa da tifa da dan uwa malam Yusuf kafinta malam Yusuf kafinta a mada'a a dan batta yake ba za mu taɓa manta da shi ba shi kuma wato me zan ce ni na daɗe ban haɗu da mutumin arziki mutumin kirki irin wannan yaron ba ƙarshe masallacin nan shi ya ta matsanta mun shi ya wannan aikin silin shi ya rufin kwanan nan duk abin da gani na rufi na kafinta malam yusuf shi ya yi kuma wallahi malam ina gaya muku cewa ke malam duk abin da ka bare ya yi ba mu taɓa jayayya da shi akan kuɗi ba malam yusuf yanzu yau tun da sassafe ya zo nan gurin haka yake bugo mashin daga ɗan batta ya taho ya hau ya kashe mai ba zai ce malam ba ni kuɗi ba shi malam yusuf na kari ya san shi mai unguwa ya san shi Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi ta dalilin hidimar da yake wa masallaci ma tun cikin hidimar masallacin Allah ya sa ya samu yar amarya na ce to kaga ka samu aure ta dalilin kana hidimar masallaci kuma a cikin hidimar masallaci na malam yusuf ya samu haihuwa to kai ma mun rike ka ina neman izini mai unguwa ka tsunduma malam Yusuf kafinta a cikin 'yan kwamitin masallacin nan saboda kwale-kwale da makale-makale. Allah ya masa albarka, Allah ya saka masa da alkhairi. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله